عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحميد uku ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya a babi na ɗari biyu da sittin da takwas hadisi na ɗari biyar da tasa'in da uku inda yau za mu tashi babi na ɗari biyu da sittin da tara hadisi na ɗari biyar da tasa'in da hudu mun tsaya darasi na nawa hamsin da na na hamsin da biyar na to da hamsin da biyar ne za mu tashi da rafi na hamsin da shida mala ce babu kabulin hadiyya babin da yake magana wato akan karɓar kyauta hamsin da da hudu hamsin da uku za mu tashi na hamsin da hudu babu mana yake babu kabulin hadiyati babu da yake magana a kan karɓar kyauta babu da yake magana a kan karɓar kyauta حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبد الإمام ابن إسماعيل نعم قال سمعت موسى بن وردان موسى بن وردان أنا أبي هريرة لقى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على قريش ينا تهادوا تحابوا ورقى كوتا sai a soku ku rika yin kyauta sai a soku sai soyayya ta shiga tsakaninka da wanda ka bawa wanda ya bayar da wanda aka ba sai kauna ta shiga tsakanin shine tahadu tahabu shi sa malamai suke tattaunawa akan matsala abin da ya shafi kyauta da sadaka wasu malamai suka ce sadaka ga wata ke da kyauta wasu kuma suka ce kyauta ga wata ke da sadaka ma cewa sadaka ga wata ke da kyauta suka ce babu wata kyauta da ta fi sadaka da ta fi sadaka in ba kyautar da aka yi wa ɗan uwa na jin zumunci ba domin ita ce take da rufi biyu ga ladan sadaka ga kyauta ga ladan zumunci su kuma suka ce a ita fasa sadaka ana yin ta ne don tausayi ita ko kyauta ana yin ta ne don girmamawa da kuma wato soyayya ƙauna sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam yana karɓar kyauta amma ba ya karɓar sadaka annabawa suna karɓar kyauta ba sa karɓar sadaka to wannan shi ne kaga kowa da iri tahadin sa to annabi alaihi salatu wasalam ya ce ku rika yin kyauta sai a so ai kaga akwai mutanen da da yawa dalilin kyauta annabi alaihi salatu wasalam suka musulunta watan baiwa Allah da aka kawo a cikin hadisin Bukhari da Muslim lokacin da aka yi wata tafiya tare da Sayyidina Ali da Imran ibn Hussein da sauran sahabbai an yi wannan tafiyar sai zanto an yada zango a wani guri a daidai lokacin har suka kwanta bacci wato bacci ya kwaje cikin dare ne sai da dare ya tsala sai wasu ka tsaya hutawa sai bacci ya kwaje da bacci ya kwaje su ba a tashi farkawa ba sai da rana ta kullu har da annabi alaihi salatu wasalam a cikin wannan tawaga saboda haka bayan rana ta kullu ba wanda ya tashi farkawa sai sai na abubakar to kuma a ladabin su ladabin da suke da shi in suka tashi wasa tashin annabi alaihi salatu wasalam dalin shi ake sai ya farka to ana haka yana zaune yana ta tunani ga rana ta kullo ba ya sallah asuba ba sai sai na Umar shi ma sai ya farka sai sai na Abubakar ya tsaya daidai kan Annabi alaihi salatu wasallam yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar yana dan daga murya sai Annabi alaihi salatu wasallam sai ya farka da ya farka kawai sai wato nan da na aka sa kowa ya alwala aka yi sallah wannan ya kawo shi a babin da yake nuna cewa idan mutum ya manta sallah ko kuma yi bacci ga barin ta to fali sallaha idza zakara man nama anin salati aw nasiha fali sallaha idza zakara haka imamu bukhari ya kawo a cikin wannan babu ba hadu jayi din da nake so in zo gabar shine dangane da abin da ya shafi kyauta to bayan an ci gaba da tafiya kawai sai ga sai tura sai na Ali da Imran dan Hussein cewa tafi can ga wasu nemo ruwa saboda tsabar kishirwa mutane sun fara shiga wani yanayi saboda kishirwar da ake ciki ba ruwa to a tafiyar sa a can ga wasu kawai suka ci karo da wata mata ta tawo akan jaki ko raƙumi ta ɗebo ruwa ta yi shakakkiya ta ɗebo ruwa a baina maza da tai tsakanin wannan mangalolin guda biyu kowane bangare aljihun mangala ɗaya ta sa tulu eh aljihun ba ta sa tulu ko jarka sai suka tambaye ta a ina kika samu wannan ruwan a ina kika samu wannan ruwan ko kuma kilomita nawa kika yi tsakanin ki da tsakanin iyalin ki da gurin ruwan nan sai ta ce ta ai ai tafiya kwana ɗaya da yini ne kafin a samu ruwan nan kaga ba za ta ba ta ba kenan sai suka ce da ita to zo mu je gurin annabi alaihi salatu wassalam zo mu je gurin rasulullah sai ta ce wa ba rasulullah me kuma rasulullah ba ma mu ya ce ba ta ma san wani wai ba ma wa man rasulullah ba wa ba rasulullah me rasulullah kuma saboda haka duk da haka dai suka yi danne zuciyar domin kalmar ta ba kalmar ta ta ba ta yi musu daɗi ba domin fa ba waye rasulullah me rasulullah ka ce zo mu je mun je ne sha gani ka tura ita gurin annabi alaihi salatu wasalam ana zuwa sai ta tsara faɗa abin da ta gaya musu ba ta da addini saboda haka aka ce a idan ka samu ruwa ta ce tafiya wata kwana ɗaya da wuni ake a samu ruwan nan ta ce ni kuma uwan marayu ce ni sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce to kawo garkatai saboda haka kawo tulun da ake guda biyu sai ta miƙo da ta miƙo sai annabi alaihi salatu wasalam ya shafi kan kowanne tulu ko jarka kawai sai ya ranto yana ta bulbulo da ruwa yace duk sahabban nan kowa ya ne ya tulu ɗaya sahabin ya ce tulu ɗaya sai ga mutum arba'in sai sha suna ta sha ya ce kuma kun guziri aka guziri amma ruwa ƙara bulbula ya ce har yanzu bai ragu ba ko da ɗigo ɗaya tana kallon su bayan an gama shan ruwa an yi guziri tsaf sahabin ya ce amma ba mu ba raƙuwa mu ba amma mun yi guziri duk kirba ɗin mu wato ɗan talka da muke da shi mun tuttuka su sai aka ba ta jarkokinta cike da ruwa bai ragu ba sannan sai annabi ya ce to tunda ta ce uwan marayu ce ita kowa dan guzurin da yake da shi dan kuke da wani ya tawo da shi da dan dabino da waye yake ku tattara mata aka yi wata goma ta arziki aka musulunta ba aka ba ta wannan kayan sai ta tafi da shi tana koma garin sai ta tara mutan unguwarsu gaba daya aka ce mamaki aka rike baya aka ganta aka cewa ta wato ta tafi ɗebo ruwa ta dawo har da kayan sai ta ce na zo daga gurin wanda yake a haram nasu na haɗu da wani mutane wanda ya fi kowa iya tsaji eh ita tana ganin dan me yasa za a yi haka ya fi kowa iya tsaji eh sai ta ce amma kuma mutanen sa dai suna riya cewa ya za mu da annabi na biyu adalcin magana ta ce amma kuma wanda suke tare da shi suna riya cewa wai annabi ne gaba ɗaya mutanen gari suka ce wannan ina wannan annabin yake muje mun yarda da duk wannan abin da yi ana zuwa gaba ɗaya mutane sai suka musulunta ita ma sai ta musulunta me ya janyo saboda kyautar da annabi alaihi salatu wasalam ya mata shi za a bala aliyu na mingi ke cewa ya fi kowa tsayi da koyi aikowarsa duhu ya yayi zuciyar koya ta yayi ga sifa mai kyau da ƙayi ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka shine yodi a da amal la yasal faqara yana yin kyautar wanda irin kyautar wanda baya tsoron talauci haka annabi yake kyauta to saboda haka kaga wannan shine annabi alaihi salatu wasallam yake to ku rika kyauta za a so kyauta tana sa mutum shi sa mun sha faɗa ba wai tsabar wayewa wace da gogewa ka ce wanda kake mu'amala da ita za ka aure ta kace wai kai ba za ka ba ta komai ba wai shi wai ba zai wai ba ya shi ba zai bayar ba saboda yana ganin idan ma ta roƙon ka to in ka samu alheri wani lokacin ka rika yi Allah saboda yana ƙara danƙon soyayya amma wasu sun ka ɗauka wa fahimtar addini sai mutum ya je ya ta zuwa nan sai baya bata komai in gwada ta za ka yi misali ai ya kamata a ce gwajin naka yana da limit ko daga nan za ka gane babu wanda ba baya so in ka baki kyauta so domin mun faɗa kyauta ƙauna da so da girmamawa ita take sa a yi ta kuma tana ƙara danƙon soyayya kuma mun sha faɗa a baya cewa salo ne idan tana da kunya da ji cewa ba za ta karba da hannu ba in ka tashi tawowa ka ajiye a kan da duban ba za ta dauka dama in kace je ka karba da hannu salon ruwa ne ai ba kai niyyar ba ta ba Allah domin wasu gina gidan suna da wannan kawaicin su je ka ajiye akan tabarmar da aka kawo ba maganin sauran da ka ka sa kai gaban ka sai ka bada wannan amma da yawa abin takeici wani sai su dauka wato ai rashin kyautar ma wai in dai wani abu zai taso mutum yayi yana ganin kawai ai ba za a daidaita ba wannan baya kari gaskiya ta hadu ta hagu in kana so ka ƙara ƙwari ne yadda ake san ka to ni kawai dai karka yi ɗage wajen yin kyauta karka yi ɗage ɗage shi ne samun ka naira dubu goma ne karka yi riƙa yin kyautan masu dubu ɗari karka yi karka so ba yawwa ka tsaya iya tsawon ka karka yi ɗage domin ɗage sakowa ake sai ka gaji wallahi duk ran da kai ɗage sai ka gaji ka dawo din da ba tsawon ka bane yawwa ta fahimci cewa yau mun naka yau mun alaika ne wata ran akwai wata ran babu shikenan to shi da abin da malai yake gaya mana yace ta annabi ya ce ta hadu ta habu ku rika kyauta sai a so to wannan hadisin wato ya zo wurare da yawa imamu nasai ya fitar da shi imamu bayhaqi a cikin shu'abul iman ya fitar sannan wato mala ya kawo shi a cikin alkali ya zo wurare da dama dai daga wato na na iya a wata ruwaya ma a cikin nasibin raya sai imamu zainai shi kawo waya a daga ruwayan na na aisha saboda haka dai yana da kyau tahadu tahabbu yana nan har yanzu a kan gabarsa ka rika kyauta sai a soka shi sa malam alkabi abubakar ibn arabi yake cewa karɓar kyauta sunna ce mai kyau karɓa a baka ka karɓa sunna ce mai kyau domin me abin da muka faɗa a farko yana sadar da soyayya da kuma sabu sai ga ka saba da mutum yawwa sannan kuma mun faɗa a baya cewa annabi alaihi salatu wasalam yana karɓar kyauta har aka ce ma la yaruddu alhadiyata illa li illa annabi baya mai da kyauta sai dai akwai wata illa kamar yadda za mu biya babun gaba in ka ga wato annabi alaihi salatu wasalam a wata ruwaya cewa wala taruddu alhadiya yadda ruwaya take shine ajibu da'iya wala taruddu alhadiya ka amsa a wanda ya kira ka kada ka mai da kyauta kada ka mai da kyauta ka ga kamar umarni aka yi kenan kar ka sake ka mai da kyauta to hadisi na gaba ne yace haddathana Musa qala haddathana Sulaiman ibn al-Mughira an thabit qala kana Anas ya kulu sabitul bunani kenan babban ɗalibin anas dan malik yana cewa anas ya kasance yana cewa ya bunayya ya ku yayaye na tabadalu bainakum ku rika yin kyauta a tsakanin a wannan gabar ne nake so in ƙara wata wato matsala ita ma da take yawan faruwa yanzu kun ga da yawan mata zaurawa a gida da yawan kallonsu da yanyi maza wallahi ba sa musu kyauta za ga da yawan wasu matan yanzu matsalolin da suke shiga na rashin lafiya musamman wanda take gwazawara mijinta ne mutu ko kuma rabuwa suka yi da mijinta wallahi da yawan cututtukan su yanzu da freshin ne Allah za ka kuma ku auna ku gani da yawa za ka ga in ta dawo gida kawai laifinta ake kowa haushinta yake ji yan naira hamsin din nan ba ba bai bata in ana yayin gyaɗa a lokacin ba sai zata ce ba sai dai an zo zan lokacin sai dai daga mai a kan mata wannan yana ɗaya da cikin matsalolin balantana abin da ya shafi matsalolin mata abin da ya shafi deodorant da ɗan kayan shafe-shafe ba ita ba su wallahi to sai ga suna faɗawa idan mai tarbiyya ce sosai sai ta zauna cuta ta kashe ta a gidansu in ba ta da tarbiyya sai ta shiga harkar banza kuma wannan ina faɗa ne saboda matasa ne mu rika tunanin a rika yi dan dubu biyar kake samu a matsayin albashi ok to an gane ko saboda haka mu rika wannan tunanin kana samun dubu biyar a sati to wannan mai larurar nan ka ware mata ko ɗari biyar ke karka bata wallahi alkhairi ne mai yawa ai kun biya babi a cikin riyadu salihin akan taimaka wa marayu da al'arami ko al'armalatu mazawara wannan abubuwan da yawa muna cikin su kuma ba a kula da su saboda haka illoli ne manya da ya kamata a duba wanda za ga in mai gidan yana nan babanta yana nan ji haushin ta yake ji saboda gani yake wani yana masa wani abu ta zo da madaram ke nan shine yanzu ba za a yi furen shara'izin ɗinta yadda za ta nemo wani ko da ba ta son ta koma gidan kawai Allah Allah ya ce ake ta bar gidan wannan kuma matsaloli ne manya kowa da destiny din sa ai da bature yake cewa destiny kaddararsa da Allah ya kaddara masa to ya kamata mu rika la'akari da wayannan amma dai wani bincike a satin nan nake gaya wani malami a cikin manyan malaman garin nan nace malam na lura da cewa da yawa irin wannan matsalolin kuma ya gamsu cewa haka ne da yawa da furenkin ne wallahi yake sa wasu matan suna suna fada za ka ga wata tana ta cuta a rasa ne yake damun da furenkin ne zaurawa dai da yawa suna nan yanzu sun yi yawa to akwai wannan matsalolin ko su shiga sana'a ta karfin tsiya ta koma ciwo banki kawai ba ta zama ta je ta karbo kaya ta cinye a zuwa ta rigima haka to duk wannan abubuwan ne ba ba kula da su shi sa ake shiga cikin matsaloli kaga a cikin wani hadisan da muke biyawa da abubuwan da aka biya a cikin riyadu salihin da sauran littattafai duk ba a amfani da ba amfani da shi ba za a fada wa yannan matsalolin ba to shi da annabi yace ku rika yin kyauta a tsakanin ku kana da kanwa to wannan ne magana ba akan yanda su tafi matsalolin ba su dole sai mazawara ba in kana so kallon ka su rika jin magana ka su rika ba su wani abu a haka ne za su gane cewa ba kai ba a faɗa kawai ka iya ba shi ne za ga ko wani abu za a yi na rashin kirki za a rika jin nauyinka amma a cewa da ba abin da ya iya sai faɗa kuma kana samun kuɗi wani abu ba zai taso ba a gidanku misali a kawai mahaifinku na yi ba ka ce a'a bari wannan sallar ka rage wa mahaifinku takalmi kai za ka ce wa yara takalmi wallahi za ka ga ka zama alfa ga a gidanku duk abin da ka ce za a ji da wani abu ya taso dama za a ce ba za a gaya wa ne ga manyan yanyanka amma za a ga an fi jin magana ka saboda kai kana magana ta ilimi ta hankali sannan kuma kana amfani da wato financially kana taimakawa to za ka iya mallakar gida amma wasu ba abin da suka iya za ka biyo su yaran suna faɗa shi ba abin da ya iya sai faɗa kuma yana samun kuɗi in ka gari ga sabuwa to shi zai sa saboda haka waɗannan ba suna iya wuce abubuwan da ya kamata mu lura da su mu ƙara kula da kyau to an kana da kanne maza musamman mata kuma akwai wasu abubuwan da kai za ka ɗauki abin da ya shafi sani sani fat mahaifinka ya tsufa yanzu ba ruwansa da wannan ƙoƙarin abin da za ku ta ake yi to ma kana tallafawa wani abu yarinyar nan ta gidanku ta gane cewa kana iya sponsor wani abu nata to za ka ko unguwa za a je kace kar a fita yau ba za ta fita ba kaga mu mallake su gaba ɗaya gidan wannan dabaru ne da ya kamata mu rika amfani da fa innahu awaddu lima bainakum domin wani abu ne da yake sa soyayya to wato a tsakankani ku ita kyautar to kun ji ana karɓar kyauta kamar yadda muka faɗa babu mallam ya kubalin hadiya lamma da kalal bugdu fin nas babun da yake magana akan in karɓar kyauta saboda wani abu da yake shigowa na wato albugudu na gaba ko ƙiriya a cikin mutane wannan ita ce illar da malai faɗa alƙabi abubakar ibn al-arabi yake faɗa sai dai inda wata illa za ta hana karɓar kyauta za mu ji dalili hadisin da za mu biya yana da alaka da saman title din cewa za ka iya kin karɓar kyauta saboda wani abu da zai faru na gaba na kiyayya idan ka san wani abu zai iya faruwa ya biyo baya maimakon soyayyar kishiyar soyayyar to kar ka karɓi wannan kyautar mu je zuwa حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اهدى رجل من بني فزارة wani mutum daga kabilar banu fazara ya kawo kyauta shi wannan mutumin an ce ko da shi Ahmad ibn Khalid din nan shine ibn Musa Abu Sa'id al-Kindi an ce fika ne ya rasu a shekara ta 214 ƙarni na uku farko farko to me ya faru su wayannan mutanen banu fazara din suna zama ne a a daji a daji suke zama can wato a cikin daji wasu mutane ne to me ya faru to sai aka ce ya ba wa linnabi sallallahu alaihi wasallam na katan wani daga cikin irin wayannan mutanen ya zo eh jakakkiya ya zo ba annabi alaihi salatu wasallam wata taguwa wanda ya same ta a cikin daji ya same ta ko a nan yake kiwata ta ya dauko ɗaya ya kawo annabi alaihi salatu wasalam fa wadahu sai annabi alaihi salatu wasalam sai ya mayar masa kun san ji annabin kai mai kyauta kafin ka bar gurin sai ya yi ma linkin ba linki kuma to da annabi alaihi salatu wasalam ya mayar mana a wata ruwa ya ce aka yi sai ya bashi ya kawo raƙumi ɗaya ko taguwa ɗaya sai ya bashi raƙuma shida da zai tafi fata ta haɗa ruwa na abin sai suka ta shi wannan ba kawai dan me za annabi zai bashi shida ya kawo masa guda ɗaya kuma ya bashi shida to wannan abin annabi alaihi salatu wassalam shi ma fatamitu nabi sallallahu alaihi wasallam alal minbar yaqul sahabin yace sai na ga annabi alaihi salatu wassalam inda Abu Huraira akan minbari ya minbari yana cewa ya hadi a hadi fa wa awuduhu bi qadri ma indi yace ɗaya daga cikin mutane yakan kawo min kyauta in canza masa da gwargwadon abin da nake da shi gwargwadon abin da annabi yake da shi ya ba mutum sun mai faɗu sannan abu wannan abin ya fita ta mutum in ji annabi alaihi salatu wassalam wata ruwayar a ta tirmidhi sun mai faɗu alayya sannan abin ya sa ya rika jin haushi na wa ainun lahi sai annabi yace na rantse da Allah ina tsaye ke rantsuwa ko ce yaminun lahi ko ainun lahi ko yumnun lahi haka din rantsuwa ce ko imun lahi ko umun lahi duk suna faɗa yace la aqbalu ba'da ali hada min al-arabi hadiya yace na rantse da Allah daga wannan shekarar daga wannan shekarar ba zan ƙara karɓar kyauta a gurin wani balarabe ba illa min quraishi in ba ba quraishi bane saboda ya san su ba su da wannan matsala au ansari ko mutumin madina au saqafi ko mutumin ta'if au dauki ko dan garin su abu huraira su ba ba sa gudu su kadai annabi alaihi salatu wasalam yace ba zai ƙara karɓar kyauta ba in ba ta wa'annan mutanen ba me yasa saboda wancan mutumin shi ne illar da ake fara idan za ka yi wa mutum kyauta ya zanto wani abu zai biyo baya na kiyayya idan ya kawo ba su karɓa mutane yadda ake wata zai zama rigima yadda mata suke yi in in ladi wata zo wato a saba ta dawo a saba ta dawo wannan abin da suke yi wa in dai ba za a bata naira goma da ta kai barka ba in dai ba za a bata ishirin ba ta kai goma to goma ta dawo haka mata suke shi ne in ladi wata zo wa to a saba ta dawo kaga asabar da ladi suka yi kaga ai ladi gaba take da asabar ko to ji in dai ba za a ba ta lahadi wato a dawo mata da asabar ɗinta to kaga wannan dai zai haifar da gaba ba ta da amfani an kawo sai ka ce a duk wanda ka san zai iya jeba ma matsala in ya baka kyauta sai ka ki karba an fahimta da kyau ku wannan illan muka bayar misali muka bayar iya wannan amma ba sai iya ita kaɗai ba duk abin da ya iya jefa ka matsala ta hanyar kyauta kaka karba shine aka ce idan misali mukami ne da kai ko kuma sai da ka samu wani mukami wani ya zo ba ka kyauta domin yanzu yana neman wani abu kaka karɓi irin wannan kyautar kamar yadda ake yi wa alƙalai ko ana ma alƙalai alƙali yau gobe za a cika ma gida da jogo jogo musamman a ƙauye aka kai ka kaga jogo jogo na zabi da kaji da manyan riguna na shi ne za ba a misalin da muke yi mutum ya yi amma wani appointment sai a ita zuwa to irin wannan kyaututtukan malamai da yawa sun ce haramun ne karɓar saboda ai kaga wani dalili ne ya janyo aka yi ya zama rashuwa ma ko ya ma ɗalayin rashuwa to shi sa malamai suke magana kaga a mazhaban malikiya mai malamai da yawa sun tafi akan cewa haramun ne irin wannan duk kyautar da za ta dawo da illa haramun ne karɓarta amma a malikiya su suna ganin ka yi kyauta don arama ma ya halatta a malikiya shi ne ai zaka ga har suna kawowa a wato a ƙa'idodin su cewa mutumin ƙauye idan ya zo yanzu ya kawo ba ya kawo maka kabewa da zabi guda biyu ya halatta idan ya tashi tafiya ya ga abin da ka biya shi ne ce ai abin da ya kawo ba ya fi wannan ta kai baka da kuɗi ya ce to ɗebo mun ka biya ta da zabi na kawai ka ɗebo ya tafi da abinsa a malikiya akwai wannan saboda aka kawo kawai amma da yawa sai irin sai ibnu abdulbar da sauran malamai sun ce haramun ne saboda gaji in dai da wannan illar kawai haramun ne in dai da illar da zai haifar da gaba nan gaba haramun ne to ai shi da nan suke ganin ba laifi ba ne don an yi tabazuli ka bayar an baka shi ne abin da mata suke biki wannan bikin da suke yi za ta bayar ta sani shi za nake gaya wasu mata aure nake ba wata mace da kikiya duk kula da kokari ba mai da kai ne babu dalili ba nace ga dalili na idan aka yi miki barka shekara uku ba ki ƙara haihuwa ba amma idan ran da ka ƙara haihuwa wata ta zo ta kawo barka za ki ce wata haihuwa ba kaza ta baki wallahi sai ta lissafa su duka za ka zo yanzu ta liƙa lissafa ba ai wanta fa ai mazaje suna ji idan ta tashi zuwa barka ya ce mai gida za ni barka an ka kawo ɗari biyar ka ba ce ce wallahi dubu ɗaya ta kamun za ka riƙa ji ko dubu ɗaya ta kamun don Allah kaza sai kai mamajiya saboda haka ita ɗari biyar za ka bayar yanzu wataƙila ko kuma a dubu biyu ta kawo je ta ce don Allah wata in a kan wannan za ta iya haƙura da zuwa Allah sai kuɗin ya cika za ta bi to ka ga ake suna da kwakwalwa kai ko ba ka rike komai duk wannan abubuwan ba ruwanka da su to saboda haka wannan shi ne dubu goma eh ba za ta iya rama dubu goma ba Allah sarki ka gani ka ji wai wata da aka mata dubu goma ta ce gaskiya yayi yawa saboda me yasa ta san ba za ta iya rama ba goma ma ba za ta iya mayarwa ba ballan tana a kara mata ya zama sha biyar sai ta gaya mata tuntun domin ta san biki ne na haka fa kafi uhu ai shi ne abin da ake faɗa abin da yake wanda hadisin yana nan malam Musa cewa idan mutum yayi ma kyautar abin da ba a so kai da niyyar araba ma shine kawai amma yana da kyau idan mutum shi ne abin da ake gaya wa mata ba dan dai suna da bakin awalikiyar ba shine ki kai wa duk wanda za ki alheri ki je ki mata amma kada ki yi da niyyar araba mu sai ki samu cikakken lada shine kawai ita kuma annabi ya ce amma alheri ta rama kaga sai ta bi wannan hadisin ta zo ta miki alkhairi amma dai idan ramuwar kai ki ɗauka dole sai an miki domin akwai hanyoyin da za ka rama ai annabi yace idan baka samu dawo da za ka rama ba kai mutum addu'a kaga wata ila tana kai miki addu'a Allah ya saka miki da alkhairi yayi miki kaza domin a daidai lokacin tana wato cikin matsala kaza kuka fitar da ita to shine abin da kawai ake so su gyara niyyar su gyara wannan niyyar cewa abin da suke yi da miki su zanto idan kina da hali ki za ki samu lada mai yawa ran da wata ba ta samu hali ba ba ta yi ba kanki damu domin ba dan wannan abin ki kai ba shikenan shine kawai abin da ake so su gyara to shine ma da yake wa aimullahi la aqbalu ba'da ami hadha min al-arabi hadiya illa min quraish haka ai ya kamata me ne yau illa ku kiyaye shine wancan mutumin aka ba wa shayu shida ko raƙuma guda shida ya kawo ɗaya ya jawo shi wataƙila yana tuno cewa wani ya zo an ba shi garke guda ko sanda biyu ko uku in ka jiwa fulatani ya ce sanda ɗaya shanu ɗari kenan to an ba shi sanda uku ko sanda hudu shanu ɗari hudu ya biya ta wasu ya kawo an ba shi guda ɗaya guda shida shine fusatan shi to shine annabi ya ce daga yau ba zai ƙara karɓar kyautar wani ba in ba wa'annan mutanen ba domin ya san su ba su da matsala ba za yin kyauta don arama mu to kai ma har a yanzu idan wani ya kama kyauta ka gane ga dalilinta to ya kamata ka ce a ba ka so a nan ne kawai ya kamata wato kai rijakti kyauta domin can hadisi annabi ya ce wala taruddul hadiya kada ku mai kyauta idan an muku to amma in irin wannan ce ya halatta ka mai da ita wallahu a'lam to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yace ba zai ƙara karɓar kyautar wani balarabi ba in ba wato ba kuranji ba ko mutumin madina ko mutumin ta'if ko mutumin daud dan kabilar sa abu huraira eh addausi me dalili aka ce da annahum la yursiluna al-hadaya ko li talabil mazaya ba sa aika kyauta dan a ƙara musu shi ne kawai saboda mai zina da sakin rai da abubuwa da kana'a yawa babul haya babul da yake magana akan kunya kunya me kunya a hausa da yawa muna tambayar mata cewa aka zo babul haya yana na ariya misali menene kunya me kunya na'am a ayyukan bayani take yanzu ba duk da ga malam Musa zai fara haka wasu ke faɗa haka ba wata mata ta ce ta ce kawai akwai wata ma'anar kau da kai daga abin da yake aibu ko duk abin da zai iya zama aibu mutum ya ɗauke kansa da kai in yin abin da yake aibu ko sai akwai wata ma'anar mala hari to menene to ba mun an ta kwace alawa yaro sai ka ba shi wata mun ji bayanin naka menene to za a ce kunya me ya kunya tsoron aibi tsoron aibi na bin gaskiya me ya kunya kaga idan na tambayi mata suke mun shiru zai ce ko ba ku da ita sai ka ji suna tarin sonde sai a wancan ta ce kaza ne kunya wannan ta ce kaza ne kunya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke da wahalar bayani ko eh za ka a ce kamar a zo a ce ba ne ruwa sai ka ga kana ta kama kani ruwa ai wani abu ne ne kaza wataƙila wajen dubinin ya ka faɗi wallahi domin cewa aka yi wai wato bayanin abin da yake sananne ya fi wahala in dai ma'arufi ne al-ma'ruf to ba za mu yi karatun mu wata ila wata ila ku samu wani dan dan likit din sannan in ma mun samu za mu gane kunya kala biyu ce akwai mahmuda akwai mazmuma akwai wadda take a bari yabo kuma akwai wadda yake wace ce a bari yabo shine wadda mutum zai yi ta inda ya kamata ya yi ta a ban zargi kuma mutum zai yi ta inda bai kamata ba kamar misali kunya gurin tambaya abin da ya shafi addini wannan abin zargi a haka na na ta ce madalla da matan madina ko kunya ba ta hana su tambayar abin da ba sani ba ba za mu je zuwa حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور الربيعي بن حراج قال حدثنا أبو مسعود عقبة عقبة بن عامر كنا قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يتي إن مما أدرك الناس yana daga abin da mutane suka riska min kalamin nubuwa ce ula a wata ruwaya min kalamin nubuwa daga zantuttukan annabawa an ce wai wato kai ka iya kai ka ce karin magana ne na annabawa shi wannan kalmar da za mu biya yanzu idan lam tastahi fasna'a wa ita idan ba ka jin kunya ka aiwatar da abin da kake so wannan umarni ne shi ne za a ce wa tunda ba umarni ba ne hani ne fasna shagube ko shagube ko su ce gaɗe ko shi aka yi wa mutum fasna a mashi ita mu ba da bukota ne aya alkur'ani gashi nan suratul kahfi misali da Allah zai ce gashi nan misalai da yawa ba bara ba ku to misali guda ɗaya sai ku tuno sauran da Allah ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur cewa akai kawai in ka ga dama ka je ka yi bani ka ga dama kai ka burji ai gaban aya zai nuna ma cewa ba ba kyale ka akai ba da sai akai ba in ma shakiran wa in ma kafura shi za nake za ku tuno su in na hade na sai in ma shakiran wa in ma kafura wa hade na hun da jide an gane to saboda haka irin wannan ne fasna ba shi ita ka aiwatar da abin da kake so da tsini kana kai wa yaro magana bari abin da ba za ka bari je ka dauka din ko ba haka ake yi ba dauki din kawai daga yadda kai reaction ya san ba cewa ba umarni kake ba ba ba umarni ba ne cewa ka ɗauka ka gano zai biyo bayan shi ne ɗauki ɗin to shi ne ya ce idan lam tattahi fasna ma shi ita idan ba ka jin kunya ka aiwatar da abin da kake so shi ne suka ba su wato ma'anoni ai idan lam tattahi min al'aibi shi ne maganar da kuke idan ba ka jin tsoron yin aibi ولم تخشى العار باتا صوران كما أبو كنيا فافعل ما ما ما تحدثت ما ما تحدثت به نفسك تلقى يو أبو نزوتي كتساك كو مي كو ني كومر كو معنى تبيو شيني إذا كنت آمنا في فعلك أن تستحي منه واتو إذا أوكي شيني معنى شيني الوعيد نركو كما يدى مكفتين ayyu almashi ta tujazi bihi kai abin da kaga dama amma ba za a saka ba za ka gani wasu kuma suka ce an kai matuƙa ne wajen zargi mubalaga aka yi zanni wajen zargi wannan shine ma'anonin da suka yi ta bayarwa a dangane da abin da ya shafi wannan حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي سالم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف النبي يتي الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه النبي عليه الصلاه والسلام يتي ايماني matakansa yanki sittin da wani abu ne ko kuma shakan rawu ko saba'in da wani abu shi ne imamul bai haƙi ya littafi ya samu shu'abul iman yanki yanki na imani yana da kyau ka nemi littafin shu'abul iman yanki yanki na imani sai da ya kawo guda saba'in da wani abu in ban manta ba saba'in da shida ko da biyu haka an ce ba saba'in da wani abu to sai da ya rika kawowa haka imamun lalaka'i shi ma zai da yi littafi a sunan littafin na manta wanda shi kuma ya kawo saba'in da biyu kowanne sai da ya kawo dalili kowanne guda ɗaya imamun lalaka'i to akwai malamai da banda su da yawa da suka yi rubutu akan wannan hadisin kawai yanke yankin imani yanke yanke da aka faɗa guda saba'in da wani abu ko sittin da wani abu ku za ga wani ya kasa wa inda biyu wani ya kasa za haka to sai yace abdalu ha kololuwa mabi kololuwa can sama wanda ya fi kowanne girma shine la ilaha illallah la ilaha illallah wata ce a sama imani sannan abubuwan da suke tattara wa'annan imanin bangarori ne guda uku harshe da zuciya da gangar jiki wannan muna ba ka formula ka kai ba ka iya edita haji kai ta nemowa a wannan guda uku duk wannan gabobin gaba ɗayan su suke wannan yanke yanken imanin harshe zuciya gangar jiki gaba ɗaya suna gurin duk wannan yankin guda saba'in da wani abu ɗin suna ciki guda biyu kawai annabi ya gaya ma yanzu za a iya tuno wani wani hadisi da annabi ya ba da misalin wani abu ya ce imani ne kuma za a iya istihbari ba misali da za ku iya tunawa sai mu ce to jiwa ka ga ɗaya kenan sai mu ga kuma aikin me gaban jiki ne ko harshe ko zuciya na ka kaga sallah imani ce ita ba tun aiki ne na duka ba har yi zuciya ko mun yadda to da wani dalili irin dalilin da mala abda ya babu irin sa muke so yadda in rubutu za ka yi haka za ka rika faɗa a siya mu jumla eh garkuwa aka cewa to sai ne inna mala amana bin niyati ba dalili mun yadda da ba haka hadisin yake inna mala amana bin niyati amma wata kalma da annabi ya saba ha cewa yin kaza imani ne ita muke so abinda muke magana kenan yin kaza kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya saba ha a nan cewa imadatul azaa ni tariqi ka gane kau da kazanta da kan hanya sai annabi ya ce imani ne faɗin magana alheri imani kaga al'imani ko faɗin ko irin wannan su za ka yi ta tattarawa an fahimta yawa yin umarni da kyawun aiki imani ne irin su za ka yi ta tattarawa sai ga ka tattaro da yawa an fahimta da kyau ayyukan gaggar jiki da na zuciya da na harshe to bara mu ji wa adna ibadatul adha an tariq mafi wanda yake kasa kamar a ce layi ne aka ja daga sama zuwa kasa to wanda yake a can saman shine la ilaha illallah na kasa kuma kau da kazanta akwai wata a tsakiya burjik su za a nemo amma dai mafi kankanta daga ciki shine kau da abu mai cutarwa ko ka ce kazanta amma ka ce abu mai cutarwa ya fi ɗaukan ma'ana ga mamiya domin ka ce kazanta kawai kaga banda kwalba kenan banda kaya amma abin da zai cutar ko bai shi wani ya bar shi akan hanya sai ka kauda shi to kai aikin imani yana nada imanin mutum ya haɓaka ibadatul azani dare yana ci na tsakiyar yanzu za ka nemo to ka ga mafhumul mukhalafa wanda yake yanzu ba kazanta akan hanya kuma me yake rage wa mutum imani domin kawarwa imani mafhumul mukhalafa zubawa kuma janye imani yake Allah ya very good la imana liman la amanata lahu kaga babu imani ga wanda bai da amana aje amana ma imani na aikin duka zuciya domin a aikata za ka yi ko yawa wal haya'u tawbatun min al iman to gashi an kara ba wani wane mutum a cikin tsakiyar nan sai annabi ya kaba mu gomana yace to ita ma kunya yanki ce wannan guda saba'in da wani abin da aka faɗa to kunya tana ciki ko kunya amma ba irin ta uwar da bai da suke faɗa ba ko yawa wai ta fito daga wanka da daurin kirji tana ganin sirkinta sai ta cire zanin sai ta ɗora ta wai sau tsaba kunya kaga wannan kunya ce mahmuda ko mazmuma mazmuma shi ne bayan yake jawo ba cinya ba kafan baya bololo kenan ko an rufe kofa da barawo to kaga wannan shi ne wato yanki ne na imani saboda haka a cikin ayyuka da za a yi ta yi na alkhairi za a yi ta samun wato abubuwa na kunya نعم حديث نجوا إنما نيجي سوى سنين حدثنا علي بن الجعد كو قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء النبي عليه الصلاة والسلام يتنن كنيان فريقوا يتنن كنيان من عذراء يدا بدروه azara'u dama da wawu yake faɗa ana nufin budurwa da wata ba aure wani shine azara'u shine azara ai aljariyatu allati lam yamassuha bashar budurwar da wannan namiji bai taba taba ta ba ita ce azara'u fi khadiriya wanda ake sawa a cikin darbukarta shine khadiriya abin da suke yi shine su a wannan lokacin yarinya ta tasa a cikin gida ma sai a je a ta wani labule ya kare gurin da za ta rika zama ba kowa ne zai rika ganin ta ba banda yan matan yanzu da wasa suke da maza ma su a cikin gida ma akwai gurin da aka keɓance shine al'azra'u fi kabiriha keɓance ta haka larabawa suke saboda kawai wato kunya sai a mata guri a cikin gida a ɓoye ta wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi yace anas zamani yace idan annabi yana kyamar abu baya son ka muna ganewa a fuskarsa ta fuskarsa suke fahimta cewa lallai wannan abin bai masa ba to annabi ya fi masa kunya sallallahu alaihi wa sallam حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله قال أبو عبد الله وقال جندر وابن أبي عدي مولى أنس حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن سعد سعيد سعيد بن العاص عن سعيد بن العاص اخبره هو ان سعيد بن العاص اخبره لله سعيد بن العاص يا رب باش الابار ان عثمان لله عثمان دان عفان شيء ذو النورين ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم دان غوغو النبي سيد اواتو يا مشي عثمان عفان annabi alaihi salatu wasalam ya aura masa ƴaƴansa biyu eh kwarai kuwa eh kaga ruqayya wadda a cikin kwanakin da aka yi yakin badar a lokacin tarin sannan bayan ita aka aura ma ummu kulsum kyakkyawar mace ce kamar da ya zo a tarihinta ita wato ummu kulsum to yana da tarihi da wanda ba tarihin kai tsaye za mu shiga ba kwarai da gaske wanda za ku ga ana magana cewa annabi alaihi salatu wasalam ya aika shi makka to sai aka tura sai aka labari ya yaɗu cewa an kashe sai na usman annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya bai'a bai'atu ridwan da ake faɗa saboda dalilinsa har ya zanto salamatu din al-aqwa sai da yi tafa sau biyu ko in za ku iya tunawa salamatu din al-aqwa sannan annabi alaihi salatu wasallam ya dora ɗaya hannun shi yake hada li Usman bin Affan saboda an aika shi wancan garin ana an ce mutum ne mai yawan azumi eh to to shi Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda mu je hadisin kan mu ke yin tarihinsa wa Aisha da Nana Aisha haddasa sun ba shi labarin cewa anna Abubakar ista'zana ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar al-Kudi yace mutum biyu ne a sahabbai suka ba shi labarin cewa wata rana sai da Abubakar ya nemi izinin zai shigo wa huwa mutajjiun ala firashi Aisha annabi yana kashin gidi akan shimfidar Nana Aisha labisan nutse Aisha ta ya shimfida mayafin Nana Aisha فأذن لأبي بكر وهو كذلك sai wa sai na Abubakar wato izinin ya shigo yana kashin gidan a wannan shimfiɗar har sirkin sa ne zai zo ta bangaren ne yasa da yake aure faqada ilai hajatahu thumma sarafa ya shigo ya gama suka gama maganganun da zasu yi biya wa bukatun sa sai biya ya tafi qala usman usman da afan yace thumma ta'azantu nan ne a thumma ta'azana sun masa azana Umar radiyallahu anhu sannan sai na Umar cewa wato ya zo ne izini a wannan yanayin a sun masa azana Umar radiyallahu anhu Usman yana gaba sai na Umar ma ya zo ne izini fa azina lahu wa huwa kadhalika fa qada ilayhi hajatahu shi ma ya ba shi umarnin ya shigo yana wannan yanayin wato ya biya wa bukatunsa sun masa rafa sannan ya biya ya tafi qala Usman shi ne ruwaya Usman dan Affan yake sun matta azantu alaihi ni ma ana wannan haka sai na na zo na nemi izini fajalata sai annabi ya gyara zaman sai ya zauna akan shi fada wa qala li Aisha yace wa nana Aisha ijma'i ilayki thiyabaki ke ma gyara zaman ki tarakin tsawa ya gaya mata haka ba Umar yawa to sai ka gyara a idan sir kaga dai ruwaya haka take kale yake fa qabaitu ilayhi hajati na biya ma bukatar sa tun man saraftu um fa qabaitu ilayhi hajati na biya na mika bukata ta zuwa gare shi dun ba tun man saraftu sannan na fito na tafi kale yake fa qalat aisha ya rasulullah na na aisha tace ya ba aikin Allah lam araka fadiata li abi bakr wa umar yace ban ga kana shauki ba lokacin da ka ƙara kin da lokacin da Abubakar da Umar za su shigo radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda kama fajiyarta ne Usman kamar yadda ka kinta lokacin da wato ko kace zumuɗi lokacin da Zaina Usman zai shigo shine kama fajiyarta ko kuma baka himmantu ba in ka mamta mu dau wannan kalmar ba mu ga ka himmantu kamar yadda ka himmantu lokacin shigowa Zaina Usman ba to me yake sai ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce inna usman rajulun hayyir da ka take ji usman da afar mutum ne mai kunya wa inni khajitu in azintu lahu ina jin tsoron kada in bashi izini wa ana ala tilka alhal ina wannan yanayi a matsayin sa kuma bayan kasancewa mutum ne mai kunya kuma shirikin sa ne kaga ai akwai bambanci tsakanin shirikin da ɗaya baka da wanda ka ba wa ka tambayi manya za su gaya ba kun fahimce ni akwai bambanci ne zama kusa ba wanda ya baka ya da kuma wanda domin shi wanda ya baka ya gaba ɗaya kai da matarka duk gaba ɗaya uba ne a gurin ku haka ne zai iya kuɗuwa ba ba ku sani ba kun fahimta da kyau amma wanda kuwa ya zanto aure yake a gidan za a gaskiya ya nemi izini in ya zo zai rafa-rafa zai rikai sai an ce sai an gama kinta duk matan gidan za a ce ga wanda ya zuci shirya da tijai haka ake yi sannan a ce ya shigo ko ba haka bane to duk da cewa kuma yana da wata zuba daban domin su aka yi karance shi ne ya da sayin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ta wajen kunya domin shi ma annabi alaihi salatu wasalam ya kira annabi Musa hayyu mai tsananin kunya shi sa ai mutanen su suka zarge shi da cewa yana da gwaiwa saboda baya sa riga daya baya so a ga jikinsa to sai na wato ba haka yake riga ba riga ɗaya yake sawa dan baya so a ga jikinsa saboda kunya shi sa lokacin da za a kashe shi ran da za a ɗan tawaye za ta haura su yanka shi a ranar sai da ya riguna da yawa yace saboda garin duka na kar su je su ga tsiraiki na la haula wala quwwata illa billah tufafi ya lalluda a jikinsa to shi ma annabi Musa kaga ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adam Musa ai shi za su ke cewa saboda ba a ganin jikin su wai yana da gwaiwa sai Allah ya ce kar ku zama kamar da suka cutar da Annabi Musa fa bara'ahu Allahu mimma qalu Allah ya kubutar da shi daga wannan mugunyar magana da suka faɗa masa na cewa yana da gwaiwa Allah ya kubutar da shi to shine yace wa inni khashitu in azuntu lahu ana ala tilka alhal Allah ya buluga ilayya fi fi fi hajatihi ina jin tsoron idan ya ganna a wani yanayin saboda kunyarsa ba zai iya gaya min bukatarsa ba ba shi sa na tashi na kinsa sallallahu alaihi wa sallam so da haka wannan shine sai na Usman ke yana da kunya kwarai da gaske حدثنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت البناني أنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا ذاك قلنا إلى الحديث من أبايا سوى باب يد رأي واتو كنيا تزوجت ذكي ولا وفاتي تاكاية الدين ta kai ko da ba abu ne rai ba in ne da kunya ta da jira ga abun yana da kayatarwa yana burgewa wa ma kana al-fuhtu shi gantaka kuwa ko albaja ba za ta zanto a cikin shay ne a cikin wani abu ba illa sha na fati sai ta muna nan shi wannan banda bukari tirmidhi ya fitar saboda haka kunya tana kayatar da abu za ga mutum mai kunya yana shiga jikin yana shiga ran mutane ayi mutum ne mai kawai shi ne maganar da aka yi ta tsarin tana nan har yanzu ana kiran kunya kawai imam ahmad ma ya fitar حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر مر برجل يعيد اخاه النبي ya zo wucewa sai ga wani mutum yana wa dan uwansa wa'azi fil hayai akan kunya yana cewa kai ai kunya ce da kai wallahi yana ta zargin sa yana cewa kai kafiya kunya fa kana sai annabi yace da'u saboda shi fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair fa innal haya'a min al iman domin ita kunya tana daga imani kunya tana daga imani saboda haka duk abin da kunya ta zo da shi to da imani ce tare shi za a wata ruwaya ta zo al haya'u wal imanu qulna jami'a da kunya da imani yan biyu ne in ɗaya wata bu ɗaya baya nan kenan حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز ابن ابي سلمه عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب اخاه في الحياه النبي ya zo wucewa ta wajen wani mutum da yake zargin dan uwansa akan kunya hatta ka annahu ya kudu kai ka ce yana taya da shi adribu kamar zai da shi eh kamar zai da shi fa qala da'u sai annabi ya ce kyale shi fa innal haya'a min al iman domin kunya tana daga imani hadisi na kanji حدثنا أبو ربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة أنا عدا وسليمان ابن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت أنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته النبي أكثر في وترانا هنا كشين كتاب cikin ɗaki na ta kifa da an fahai gini har wani gefen cinyarsa ya buɗe ausa ƙanyi ko ƙaurinsa fa sha zara abubakar radiyallahu anhu kun je ƙarin bayani ƙarin bayani zai akan ɗaya hadisi sai na abubakar ya nemi izinin zai shigo fa ajina lahu kadalik eh ba shi umarni cewa ya ba shi izinin ya shigo fa ta haddasa suka yi maganganu sun mata zana umar sannan umar ya nemi izini radiyallahu anhu fa ajina lahu kadalik shi ma a wani yanayin ya ba shi izini sun mata haddasa suka yi maganganunsu bayan ya sun yi maganganu ya tafi in masu azana Usman radiyallahu anhu kaga nan Aisha ce take ba da labari can kuma sai na Usman ta yace sai dan sai na Usman ya zo fa ta haddasa fajalasa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya zauna wa sawati yaro ya gyara tufafinsa qala muhammad sai daga cikin masu ruwaya yace wala aqulu fi yawmin wahid amma ba Allah ce muku duka a rana ɗaya ba akwai ruwa da ta tana nuna ba lallai a rana ɗaya ba dai dai sai na Umar ya Abubakar ya zo a wannan satin bayan kwana uku ko hudu sai na Umar ya zo amma a irin yanayin shine kawai an bari da kyau ku yawa shine yace ma ba Allah cewa lallai a rana ɗaya ba fa da kala fa ta haddar ya shigo suke maganganu fa nan ma kala da kaya yayin da ya fita kuntu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah da kala Abubakarin falam tahusha walam tubali falam ta huce ai hace lahu ai irtaha lahu cewa baka yi irin yadda baka yi zumudi ba baka kinza sosai ba irin yadda kai wato akan yadda kai akan wato sayyidina Usman thumma da kala Umar falam ta huce walam tubali baka dashi ka kicin tsaba thumma da kala Usman wa jalasta wa sawaita siyabaka amma da Usman ya tashi shigowa sai ka tashi ka zauna ka daidaita wato ka daidaita tufafinka ƙari yake ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika shin ba zan jin wato kunyar mutumin da mala'iku ma suna jin kunyar sa ba shine wato sai na Usman wannan shine a dunkule abin da ya kawo wannan gaba ta zo sati mai zuwa za mu tafi zai magana akan addu'o'i kuma azka wannan shine dama gurin da nake so mu tsaya kenan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yi mana muna da kowa gidi da sunayen su kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبداك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد